أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم الناصرين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da cikin rahamarsa da amincewa sai sake haɗa mu a wannan bayyance san asabar 20 daidai ga watan ramadan shekara ta 1437 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 25 ga watan shida a shekara ta 2016 darasinmu na 20 kenan a wannan wata mai albarka a watan ramadan cikin jerin karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya inda allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya mana cewa wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba allah ba zai karɓa da gare shi ba kuma ranar lahira yana cikin tababbu masu hasara sannan allah ce ya za a yi allah ya shiryar ma'ana ya yi nisa sosai Allah shiryar da mutanen da suka kafirce bayan imaninsu kuma suka shaida cewa manzo gaskiya ne kuma hujjoji sun zo musu Allah ce baya shiryar da waɗanda suke azzalimai ya kuma faɗi sakamakonsu sakamakonsu shine tsinuwa ta Allah ta tabbata a kansu da ta mala'iku da kuma ta sauran mutane baki ɗaya suna masu dawwama a wannan la'ana babu sassautawa ga azabar da za a musu kuma ba za a jinkirta musu ba sai Allah subhanahu wataala ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim wannan bangare na ayar ko ayoyin nan mun kun kula malam sa'idi bai mana sharhi akan ta ba ita wannan kadai illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu sai shiga cikin innal innal ladina kafaru haka ne ko yau to kafin mu je dai asali waɗannan ayoyi tun daga inda Allah madauke ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihi Allah madauke yana magana akan masu riddan idan mun lura da ayoyin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa masu ridda kashi uku kashi uku suke kashi na farko su ne waɗanda suka yi ridda sannan kuma a suka tuba sun tuba to waɗannan allah maɗauki na karɓar tubansu akwai kuma waɗanda suka yi riddan ba su tuba ba allah maɗauki ya faɗi cewa ba za a karɓi tubansu ba za mu zo mu ji mai ake nufi da ba za a karɓi tubansu ba sannan na uku su ne waɗanda suke kafirai ma'ana sun yi riddan kuma suka mutu akan kafirci ba su yi shirin dama su tuba ba bambancin waɗancan da wannan na biyu da na uku su wannan na uku asali ba su nemi tuban ba kwata-kwata ba su da shirin a zuciyarsu za su tuba waɗancan kuma sun nemi tuban amma sai ƙarshen rayuwarsu kamar da wasu malaman suka ambata idan ko mutum ya zo tuba a ƙarshen rayuwa lokacin mutuwa to Allah ba ya karɓar tubansa lokacin mutuwa mun fahimci abin za ka sun kasu kashe uku da waɗanda ba su yi niyyar tuba ba har zuwa mutuwa sai lokacin da mutuwar ta zo suka shirin su mutuwa su tuba Allah ya ce ba zai karɓi tubansu ba da waɗanda kuma ba su da niyyar tuban haka suka mutu a kafirci da kuma waɗanda suka tuba ɗin dalilin kawo wannan abin ka kasa wannan abu kashi uku za ka huta wajen abin da mutum zai shiga na ishkali akwai rikici cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa waɗannan ba za a karɓi tubansu ba ko ya faɗi wasu cewa ba za a karɓi tubansu ba kwata-kwata to Allah kuma ya gaya mana inna Allah ya firu zunuba jami'a la'alla wani zai ce to ya za Allah yana karɓar tuba gaba ɗaya kuma sannan waɗannan ba a karɓi tubansu ba sannan Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ulil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa ko waɗannan duka ayoyi suna tabbatar mana cewa idan mutum ya tuba Allah na karɓar tubansa to malamai abin da suka ambata shine na farko ya kamata ka sani ijma'i ne na malamai ba saɓani kwata-kwata malamai sun tafi akan cewa in har mutum ya tuba tuba kuma ingantacce to Allah na karɓar tubansa mun fahimci wannan komai kafircinsa ma'ana duk kafircin da mutum ya yi in ya tuba Allah na karba amma wanda Allah ya san a sabiƙi ilmihi cewa ba zai tuban ba ko kuma ya jinkirta tuban sai lokacin da ba a karɓar tuba to wannan ba za a karɓi tubansa ba game da Allah ya ba da labari mun gane abin to waɗanda Allah ya ce ba zai karɓi tubansu ba a shekenan mai ake nufi da cewa ba za a karɓi tubansu ba malamai sun yi maganganu guda uku za ka iya mai da su kuma zuwa biyu ƙaunin farko ma'ana ba za su tuba ba sai mutuwa ta zo musu wannan shi ne zancen na farko kenan na biyu suka ce ba za su tuban ba ma sam allah zai hana su na uku suka ce layi waffaƙuna littaubati ba za a kimsa musu tunanin taufiki da gamdakatar ɗinsu tuba ba wannan ka kula daidai yake da na biyu ko ma'ana su da duk Allah ne maɗauki ya hana su tuba ɗin bai ba su taufiki ba to wannan shi ake nufi ba ana nufin in sun tuba ba za a karɓi tuba ba Allah duk laifin da mutum ya yi in dai ka tuba tuba kuma da sharuɗansa kamar da za mu zo mu faɗa yanzu to insha Allah Allah zai karɓi tuban mutum muna roƙon Allah gafarta mana zulubin mu baki ɗaya amma kar ku manta wannan siyakin ayoyin ana magana kafirci ba kawai tuban zunubai ba duk da cewa kamar da na ambata mana malam bai mana sharhin illal ladina tabu ba illal ladina tabu mu zo mu dan duba ta kadan sai mu je ayoyin na gaba insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhab wa la hum yunzarun su waɗannan mutane waɗanda suka kafirta bayan imaninsu kuma sun san manzo gaskiya ne kuma sannan hujjoji sun zo musu Allah maɗaukaki ba zai shiryar da su ba Allah ba ya shiryar da azzalumai sakamakonsu kuma shi ne Allah tsinuwarsa za ta tabbata a kansu da ta mala'iku da ta mutane za su dawwama a cikin wannan la'ana ba za a sauƙaƙa musu azaba ba kuma ba za a jinkirta ba sai Allah maɗauki ce illallazai na tabu sai waɗanda suka tuba asalin tuba ma'anarsa abruju kome komawa dawowa shine asalin ma'anar taba ya tuba ya dawo ma'ana kenan asali gun dan adam mutumin kirki sai karkace daga kan hanya sai abin da ba daidai ba sai daina kuma sai dawo kan hanya shine asalin abin da ake yin da tuba tuba malamai sun faɗa sun faɗi sharuɗa a kansa na san kun san sharuɗan tuba ko guda nawa guda uku wasu su ce hudu wasu su ce biyar wasu kuma sukan shigar da na shidan cikin ɗaya daga ciki sai zama biyar wani tahakiki da wasu malamai suka suna cewa dai guda biyar sharuɗa biyar na tuba na farko ikhlasi saboda duk wani aiki Allah ba zai karɓe shi ba sai da ikhlasi kada mutum ya tuba don amfanin duniya ya zama a zuciyarsa abin da yake so shine ya bar laifi ya koma zuwa ga Allah don yana son Allah yarda da shi inda wata manufa misali game da suke ba da misali ko aure yake nema a ce sai ya tuba daga wani abu sannan ya bari to sai zama don ya samu auren ya tuba to nan ba ikhlasi a ciki kuma jana abu sai ya zama cewa don Allah mutum ya bar abin ba don a bashi mata ba shi yasa malamai suka sa ikhlasi a cikin sharuɗin tuba akwai wasu abubuwa kuma da yawa wannan zai iya shigowa a ce sai ka yi kaza sannan sai ka bar laifi kaza sannan a baka to idan mutum dan wannan abin ya bari to yayi ne dan mutane bai yi don Allah ba don haka tubansa ba karɓaɓɓe ba ne na biyu sai mu ɗauko wannan guda uku da muka sani na malamin ahalari annadamu alama fata ko a na biyu kuma na uku shine me yayi alƙawarin Allah ya huda ila zambi na uku ko in ce na hudu a wannan jerin namu wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'ati ya bar zunubin take a lokacin da yake yi mun ji hudu sun kammala to na biyar da malamai suka kara shine an ya tuba fi waqti qabuli tawbati ma'ana a lokacin tuban nasa ya zama lokacin karbar tuba kada ya tuba a lokacin da ba a karba duk wannan dalilin kawo waɗannan saboda duk akwai nasoshi a kansu idan mutum ya tu lokacin da ba a karɓar tuba lokaci biyu ne lokacin gargara ma'ana idan mutum mutuwa ta zo masa mala'ikan mutuwa ya tsaya a kansa kawai karɓar rai za a yi to a lokacin ba a karɓar tuba kamar da Allah bai karɓi tuban fir'auna ba zai ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin saboda me ya sai bai tuba ba sai da ya ga halaka duk dab da za a zare rai duk wanda yana kan gadon mutuwa sannan ya ce bari ya tuba Allah bai karba musamman lokacin da ba wai kan gadon kawai nake nufi ba ma'ana lokacin da fitar da yazo na biyu lokacin da ba a karɓar tuba shine lokacin da rana ta fito daga yamma wannan kuma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama in har mutum ya bari bai tuba ba har sai lokacin da rana maimakon ta fito daga gabas sai ta fito daga yamma to wannan alama ce cewa Allah ya rufe kofar tuba ba za a karɓi tuban mutum ba ashe kenan in har mutum zai tuba daga kowane irin laifi daga kafirci zuwa ƙasa in dai zai zama da waɗannan sharuɗa guda biyar ya yi don Allah kuma ya nadama ya bar abin a take ya yi alƙawarin ba zai koma ba kuma sannan ya yi a lokacin da ake karɓar tuba insha Allah Allah zai karɓi tubansa ko da kafirci mun fahimci abin da haka ashe abin da ake nufi da waɗannan da Allah ba zai karɓi tubansu ba shi ne waɗancan maganu guda uku ko biyu da muka ambata na ɗaya mene ba za su ba sharuɗa nake da shi ba wanda Allah ba zai karɓi tubansu ba me ma'anar rashin karɓar tuban na ce malamai sun yi magana uku za ka iya mai da su zuwa biyu ko da mai ne da mai yau ba za a ba su taufiƙin su tuba ba na farkon kuma shine cewa za su tuba ko in ce ba za su tuba ba har sai lokacin mutuwa ta zo lokacin kuma ba a karɓar tuba mun gane waɗannan insha Allah to wannan abun yana buƙatar bayani kasancewar wani lokaci mutum yana karanta wasu ayoyi sai ji an ce ana gafarta komai sai kuma nan yaji an ce ba za a karɓi tuba ba yana buƙatar a dan bayani da tambaya to abinda ake nufi kenan ba za a karɓi tubansa ba shi sa har maganar da malamai suke ambatawa dangane da cewa dan bid'a ba shi da tuba salaf an ruwaito da yawa daga cikinsu sun faɗi wannan cewa laisa li sahibi bid'atin tauba dan bid'a ba shi da tuba me ake nufi da dan bid'a ba shi da tuba shi kuma ne yana da ma'anoni ko in ce ma'ana guda biyu ko shi ma yana da ɗaya daga cikin wannan ma'anar cewa la yuwaffaqu lit tawbati Allah ba zai ba shi tawfiqin ya tuba ba na biyu saboda shi yana ganin addini yake mai bid'a mai ma'anar bid'a sabon abu da aka shigar da shi addini aka bauta wa Allah da shi ana son a samu lada shi ne dama ba a samun ma'ana bidi'a dama a cikin harkar addini ake samunta ibada ce mutum ya bauta wa Allah da ita yana son Allah ya ba shi lada to in ba ta cikin abin da yake addini daga Allah daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za a karbi aikinsa ba mun gane wannan dalilin da yasa ba zai tuba ba ko shi gani yake addini yake kun ga ko yaya za a mutum ya tuba bayan kwala da yake samu ai ma'anar tunanin ya tuba bai zo ba saboda shi akan daidai yake haka sai ran da ya bayyana cewa ba akan daidai din yake ba a lokacin da zai canza hanya sai kuma ya tuba Allah samu fahimci waɗannan to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illal ladina tabu min ba'di dalika min ba'di dalika malamai sun ce ishara ce kun ga amfani da an yi amfani da al-ishara lil ba'idi ko al-isharatu lil ba'idi takan zo da sura biyu imma isharatan ila al-uluwi fa yakunu madhan وإما إشارة إلى السفول وإلى الأسفل فيكون قدحا إن أكي إشارة زواغا ونأبو منيسا أكا نونا شغا ستان إن سما أكا نونا سكتي يبوني كما أنا إشارة زواغا مسأي أن الجنة لمكة منتنسو in ku aka yi nuni zuwa ga wani abu wanda yake ƙasa so ake a nuna munin matsayinsa to wannan ishara zuwa ga ba'id da aka ce faman illan ladina tabu min ba'di zalika sai wanda suka tuba daga wancananka wancan abun abun banza to ana nufin kafirci waɗanda suka tuba daga kafircin nan wa aslahu kuma suka gyara to nan ma akwai magana me ake nufi da suka gyara suka gyara ma afsaduhu imma mubasharatan wa imma ma tasabbabu fihi suka ma'ana suka tuba bayan kafircinsu sannan suka gyara abin da suka aikata na barna to abin da suka aikata na barna din nan zai iya zuwa siga biyu ko dai ya zama sun aikata da kansu ne ko kuma su suka ga zama sababi na samuwar barna kun fahimci wannan abu idan mutum ya zama mubasharatan ya aikata kafirci ai kun ga shi yayi shi da ubangijinsa abin ya tsaya kansa to wannan ya yi mubasharar aikata kafirci ya bauta wani ya yi masa yanka ya yi masa sujada da makamantan waɗannan abubuwa to wajibinsa ya tuba kun gane abin islahi shine ya bar aikin ya kuma koma zuwa ga Allah in kuma na biyu ne wanda ma tasabbabu fihi abinda suka zama su ne sababi gare shi misali mutum yayi kafirci sannan ya kira mutane zuwa ga kafirci ya dora su akan kafirci to kaga wannan yayi barna barnar da a jama'a suka auka cikin kafirci a sababinsa saboda da'awarsa ya kauce ga hanya kuma ya kira mutane zuwa ga wannan mummunan hanyar su ma suka ɓaci to Allah ba zai karbi tubansa ba sai yayi islahi islahi shine ya dawo mutanen da ya lalata suka kafirta ya dawo da su zuwa ga addini ga abin ba karamin hatsari ne da shi ma'ana misali idan mutum ya yi ridda ya yi kafirci sai a cikin kafircin ya rubuta littafi na zagin addinin musulunci da cin mutuncin manzan Allah sallama da kiran mutane su yi watsi da addini idan mutum ya wannan to in ya tuba ko fahimci wannan zanzan kawo hankalin kuma in mutum ya tuba kamar da Allah maɗauki faɗa illal ladina tabu min ba'di zalika to sun tuba amma kuma ya rubuta littafi ya zagi addini ya ci mutuncin musulunci ya kira mutane har wasu sun karɓi wannan kafircin ta hanyar rubutunsa to wajibinsa ya yi wani rubutun da zai warware wancan ya wanke kansa ya bayyana shi cikin mutane kun gane wannan to waɗannan sai da sai an samu wannan sharaɗin fa inna allaha ghafurur rahim sai Allah madauke gafarta musu wannan shine ma'anar fa inna allaha ghafurur rahim da an ce wa aslahu fa inna allaha yaghfiru lahu misali kaga ya zama siyakin iri daya amsa ta zama wato ko in ce jawabin sharadi ya zo akan tsarin sa to amma Allah madauki ya saba yin haka a Qur'ani wurare da yawa ya ce in aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza na laifi sai ce fa inna allaha ghafurur rahim ma'ana sai ka fahimta daga nan cewa tunda Allah mai gafara ne ma'ana wannan laifin an gafarta shi an bayyana abin yanzu ko ashe kenan Allah yana gafarta kafirci wannan shine ake so da ma ku fahimci wannan abu Allah sa kun gane ma'ana in an yi kafirci in dai an tuba da waɗannan sharuɗa to Allah zai gafarta Allah muke roƙo kada ya jefa mu ga kafirci wanda kuma ya fada ciki Allah maɗauki ya dawo da shi kan hanya kuma ya bashi islahi to mu je kan aya ta gaba mun gama da wannan dama mun karanta wancan ko maganar sa'idi wannan illal ladina tabu min ba'di dalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim mun tsaya mai wannan bayanin ne saboda sa'idi bai ce komai akan ta ba tsallake ta yau sai Allah muke ce innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun to wannan shine wanda muke magana cewa waɗanda Allah ba zai karbi tuban su din ba me ake nufi kuma da rashin karba tuba shine har mun yi bayanin sa lalle waɗanda suka kafirta bayan imaninsu ashe sun yi imani da sai suka kafirta sun mazdadu kufran sannan sai suka kara akan kafircinsu me ake nufi malamai suka ce abinda ake nufi sun mastamarru wa asarru alal kufri suka doge akan kafirci ba su tuba ba domin idan mutum ya yi kafirci kuma lokacin tuba ya yi la'alla bai tuba ba ya ƙi tuba me yi ai ya ci gaba da kafirci ko daga ran da in hujja ce aka tsayar masa sai bai tuba ba ka gani ya ƙara kafirci don haka yan ma'anar sun mazdadu kufuran suka ƙara suka ƙara suka ci gaba suka doge ba su tuba ba shi ne ma'ana ko kwana ɗaya ko mutum ya ƙara bayan an masa nasiha an masa ya ga hujjoji ya yi ƙari akan kafirci a yan fahimci abu sun mazdadu kufuran to sai Allah ce lan tuqbala tawbatuhum waɗannan ba za a karɓi tubansu ba ba za a karɓi tubansu ba ma'ana ba za su tuba ba dama sai mutuwa ta zo ko ba za a ba su taufiƙin su tuba ba mal ibn timiya ya rajjaha a bayanin da yayi a cikin mazmun fatawa juzu na hudu ya magana akan wannan aya yake cewa wancan na farkon shi ake nufi ma'ana za su yi ta kafircin su ba za su tuba ba har sai mutuwa ta zo to waɗannan su ne ta haƙaƙa alayhim cewa lan tuqbala tawbatuhum wannan ya nuna ai saboda sun yi tuban kun gane abu yawa wanda kwa lam yuwaffaq litawbati ai bai tuba ba ballantana har a ce ba za a karba ba kun gane wannan mutum don haka magana farko ta fi gaskatuwa akan wannan aya din cewa sun tuban amma ba a karba ba me yasa ba a karba ba saboda sun tuba ne bayan yaushe a lokacin da ba a karba tuba wato lokacin da mutuwa ta zo in ku waɗanda lam yuwaffaqu lit-taubati ne ai kaga ba su ba a ba su damar su tuba ba ballanta na ce an karba ko ba karba insha Allah kun fahimci abin amma dai na faɗi wannan saboda malamai sun faɗe shi kuma hatta malam Sa'adi ra'ayin da ya dauka shi ma shine wannan nabiyin cewa ba a ba su tawfiqin tuba ba gashi nan zamu zo mu ji karanta amma dai bin cimi abin da ya fifita kuma wasu da yawa daga cikin malamai suka dauka shine wancan na farko cewa ba su tuba ba sai da mutuwa ta zo musu wannan ku yana nuna kenan sun tuban me yasa ba a karba ba saboda ba su yi a cikin zamanin da ake karɓar tuba ba don haka yasduqu alaihim lan tuqbala tawbatu kun gane abu to sai shi wa ulaika humud dallun waɗannan sune batattu wannan an yi hasri cewa kamar a ce babu wasu batattu sai waɗannan in aka ce waɗannan sune kaza aka kawo alifun da lam to kamar akwai yana da ma'ana ta hasr kamar mai ma'ana hasar takaita hukunci alal madhkuri wa nafyuhu an ghairihi ko mun san dai hasar da mun sha magana don haka abinda ake fi anan wa ulaika humud dallun waɗannan sune batattu ma'ana kana neman batattu to ga su kun gane abin sai kuma Allah mu dauke shi yanzu wannan mun ji nau'i na biyu kenan nau'i na daya sune wanda suka tuba ko illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim nau'i na biyu sune ga su waɗanda suka suka kafirta bayan imanin su suka ƙara kuma akan kafirci waɗannan Allah madauke shi ba za a karɓi tuban su ba kuma su ne batattu mun ji bi kenan to na uku ga su sai Allah madauke ce innal ladina kafaru waɗannan kuma lalle waɗannan da suka kafirta wa matu wa hum kuffaru suka mutu alhali suna cikin kafirci suna kan kafirci falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba kun ganin ba aizancin tuba ba su kuma saboda me magana sun mutu ba su tuban ba don haka ba zancen cewa ba za a karɓi tuban su sai aka ce sai aka yi wata magana da dama ita takan ko in ce masu laifi a irin wannan gefen sukan sa ran cewa wannan abin zai faru a lahira Allah kuwa baya barin wannan abun abu ya faru a lahira shine mai sai Allah ya ce falan yuqbala min ahadi ba za a karbi daga ɗaya daga cikin su ba mene mil'ul ardi dhahaba cikin ƙasa na zinari a cikin wani ƙasa ba ba ana nufin ƙasar najeriya ana cikin ana nufin duniya baki ɗaya wannan ar da muke kanta ƙasar da muke kai a cika ta gaba ɗaya da zinari sai mutum ya ɗauka ran tashin alƙiyama ya miƙa wa Allah ce ya Allah ga wannan a ƙyale ni kar a sani a wuta to shine Allah yake faɗin cewa falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bihi ko da ya nemi fansa da wannan abu shine iftada bihi ya bada wannan a matsayin fansa ya ce ya Allah ga wannan ai hakuri a yafe mini in zauna kar a sani a wannan wuta da na gani to shine Allah mafiki tun a nan duniya ya faɗa don haka ashe kada ka bari ka mutu a kafirci in an mutu a kafirci sakamakon shine wannan ballantana ma kuma wannan din ai babu ko waye yake da mil'ul ardi a duniya ballantana har sai masa yawan da zai dauka har ya tafi da shi lahira lahira da mutum zai je da loba zai dawo babu ko kaciya haka yadda aka haife shi haka zai koma yadda ya zo haka zai tafi ba wanda zai tafi da wata dukiya ba wanda zai tara wani kuɗi ya baka a ce ka je ka biya bashi a can babu komai da ka mallaka Allah shi mallaki komai to idan mutum bai mallaki komai ba daga ina zai dauko ya zo da shi a duniya dai ba a tafiya da shi ko balantana a ji lahira shi don a lahira kuma ba gidanku ba ne da da ka baro kaya yanzu za ku koma ka ɗauka an fahimci abu a shekinan wannan yana gaya mana ne sam-sam babu zancen tuba babu zancen tsira babu zancen fita daga azabu saboda mai saboda sun mutu suna kafirci Allah sun ta'ala dama ya gaya mana ya ayyu halladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ku bi dokokin Allah ku kare kanku daga azabar Allah shine ma'anar wannan fa ittaqullah ku tsare kanku daga azabar Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kun kuka bari kuka mutu a ce ba a halin musulunci ba ma'ana kada ku bari ku mutu sai a halin musulmi kuke to zai gashi sakamakon innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar lalle waɗanda suka kafirta suka mutu suna kafirci falan yuqbala min ahadihim min ul ardi dhahaban wala yuftada bi ko da mutun yayi fansa da wannan Allah ba zai karba ba sai Allah ya ce ulaika lahum azabun alim wannan suna da azaba mai radadi wa ma lahum min nasiri ba su da mataimaka taimako na dukiya gashi an faɗa nassan kafin nan cewa ba zai yi ba to taimako kuma na dangi daga yan uwa da masoya uwa da uba da kanne su zo su haɗu su ce bari a taimaka duk babu hakanan kuma waɗanda aka bauta musu tun da kafirci yi ko wanda aka bauta musu lokacin da ake da rai waɗannan su ma ba za su taimaka ba wani duk da su ake sun shiga cikin nan don a nuna ma ba su isa komai bishe sa ko sunansu ma ba faɗa ba ba ka da waɗanda za su taimaka maka hatta waɗanda ka bauta wa a duniya ba za su yi ma komai ba wannan shine abin ulama anar ayatin mu karanta abin da malam sa'adi ya ambata yukhbiru ta'ala anna man kafara ba'da imani cewa wanda ya kafirta Allah yana bada labari cewa wanda ya kafirta ba'da imanihi bayan imaninsa thumma zada kufran ila kufrihi sannan ya ƙara kafirci akan kafircinsa na farko ta hanyar yaya yaya yake kasancewa ya ƙara kafircin bi tamadihi da dogewarsa shine tamadi ci gaban fil ghayyi cikin bata a aikace wabbalani da bata a ilmance wastimrarihi da kuma dogewarsa ala tarkin rushdi wal huda da dogewarsa akan barin shiriya ta aiki da shiriya ta ilimi annahu la tuqbalu tawbatuhu Allah maɗauki cewa ya faɗi cewa ba zai karbi tubansu ai la yuwaffaquna li tawbatin tuqbalu ba za a ba su tawfiqin wani tuba har su tuba ba wannan mun yi zancen me ake nufi ko bal yamudduhumullahu Allah zai wato kare su ne ma'ana ya kara tura su fi tughyanihim cikin karkacewarsu da dagawarsu da suka yi da batan da suka yi ya amahuna suna cikin dimuwa haka za su yi ta dimuwa a cikin batansu ba su san cewa ba su bata ba ko in ce ba su san cewa babu dama su dawo su shirya ba ƙala ta'ala allah maɗauki da ma ya faɗa mana ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب كما منا ججويا أفئدتهم زكاتنسو وأبصارهم دقننسو كما لم يؤمن ما أكن بدونا منا جويا زكاتنسو دق إيماني سكوما كافرسي إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan hadisi zukatan bayi suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yaya yatsun Allah suke bamu sani ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ba ƙarya bane kuma mun yadda mun fahimci wannan abu kar kuma mu shigar da hankalin mu ce irin na dan adam laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir duk abin da kake tunani ba irin Allah bane ba Allah bane shikenan ba ruwa amma manzo yayi gaskiya da ya faɗi wannan ba ƙarya yayi ba ba kuma bai iya magana bane ballantana mu canza masa mu ce ai ba asabi ake nufi ba ko kuma mu kare ta hadisin mu ce hadisul ahad kamar da duk wannan shine hanyar yan bid'a abin da suke a wannan mu kyalla wannan wa nuqallibu afidatahum nan Allah barke na magana cewa muna juya zukatansu tunda zukatan nan suna hannun Allah ke juya su kaga mutum ya wayi gari mu'mini mutumin kirki salihi sai Allah ya juya zuciyar sai koma kafiri sai koma mutumin banza ya lalace wani kuma lalatacce kafiri mutumin banza sai Allah ya juya zuciyarsa sai koma mu'mini to shine ake abinda ake nufi wani qallibu afidatahu nan kuma abinda ake nufi ala wajhil khusus dangane da kafirai muna juya zukatansu daga imani sun bar imani sun koma kafirci kama lam yu'minu bihi awwal marra kama yadda da can farko ba su imani ba da can sun ki imani da suka yi kuma sannan kuma suka dage suka tsaya suka ki yin abin da ya kamata Allah ce muka juya zukatan suka tabbata akan kafirci mun fahimci abu Usman suka ce abin da ake nufi yadda ba su yi imani ba haka muka juya zukatansu ya zama cewa alheri ba zai shiga ba don haka ba za su yi imani ba kun gane wannan ma'ana sun dage akan kafirci sun ƙi karɓar imani sai Allah ya tabbatar da su akan kafircin nan ya ƙi juya zuciyar yadda za ta karɓi haske ka ɗauka misali a ce zuciyar nan wani kwando ne a buɗe yadda idan alheri ya zo daga sama zai shiga ciki ko to sai Allah ya ce sai muka kifa idan aka kifa ku kagan alherin nan yazo ina zai shiga bayan zai yi zagon yi kuma ya faɗi ƙasa to wannan shine abin da aka yi musu da aka ce su imani a karan farko suka ƙi shikenan sai ya zama gaba ɗaya Allah ya rubu da su sai aka kifa zukatan ta yadda ko sun so imanin ba za su yi ba kun fahimci wannan wannan kuma shi ake nufi da wannan aya shi yasa malam ya ƙara mana da wata ayar daban falamma zagu azaballahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah ya ƙara karkatar da zukatansu ashe suna kan kafircin ba imanin suke ba suna kan kafircin ba su niyyar imanin ba har Allah ya buga zuciyarsu ya rufe ta aka yi rufe aka yi wato sa kwado aka kulle zuciyar alheri ba zai shiga ciki ba Allah sa kun gane wannan a malam ibn al-qayyim a cikin bada'il fawaid ko al-fawaid littafinsa ya wata magana da na kalle ta mai tsada mai tsada sosai tana da muhimmanci a ce bawon Allah ya kula da yazo akan wannan ayar ne ya fahimto wani abu yake cewa akwai bala'o'i guda biyu bawon Allah ka kiyaye su a hit ka auka cikin su in ka auka cikin su yace suna da awaqibu su'i suna da mummunar aqiba waɗannan laifukan guda biyu sakamakonsu shi ne Allah yakan juya maka kwata-kwata ba ka yi ba alheri har abada laifi na farko ya ce shi ne a kawo maka gaskiya saboda kawai ba ta dace da son zuciyar ka ba kai watsi da ita ya ce wannan bala'i ne ba ƙarami ba ga gaskiya kana gani so kake sai an faɗe ta da yadda ta dace da zuciyarka ya zama cewa ba gaskiyar kake so ba ma'ana kai raddul haqqi li mukhalafatihi li hawaka abin da mai faɗa kenan lafza kai watsi da gaskiya saboda gaskiya ta saba ma son zuciyarka yace wannan bala'i yace sakamakon sa shine sai ka wannan aya ya ce abinda Allah ke wa mutum in ya saba da in an ba shi gaskiya ya watsi da ita shi ne Allah ya kan yi masa wannan kalbin kalbi a juya zuciya kunga shi yasa ita kanta zuciya asalinta a larabci sunanta mai alƙalb to ana kiran zuciya alƙalbu ne likafrati taqallubihi saboda yawan jujjuyawa ta zuciya mai yawan juyawa ce daga san abu ta koma kinsa ko daga imani zuwa kafirci daga kirki zuwa tambadewa daga abin da ake so zuwa ga abin da ba a so kana san abu sai ka waye gari kana kinsa kana kin abu sai ka waye gari kana san sa haka zuciyar dan adam take ta taqallabu kathira to wannan shi yasa aka sa mata suna alqalbu to shine nan Allah ya amfani da wannan lafazin wa nuqallibu af'idatahum kun ga bai ce wa nuqallibu qulubahum ba saboda da af'ida da zuciya din ma'ana ɗaya sai ce wa nuqallibu af'idatahum muna jujjuya zukatansu to abinda ake wa dan adam idan yana kin gaskiya saboda ta saba ma zuciyarsa shine Allah madauki sai ya rufe zuciyar gaba ɗaya kuma ba zai shirye ba shi ne ma'anan sai a yi masa irin yadda aka yi anan sai a juya zuciyar tasa a kifata ta yadda duk inda alheri ya zo ba zai samu kofar ya shige ta wannan bala'i ne ko ba bala'i ba kaga kenan ashe mutum zai dawwama akan halin rashin shiriya kuma haka zai mutu laifi na biyu yace shine a at-tahawun fil amri idan habara waqtuhu sakaci da ƙin yin abu a lokacin da ya waje ba a yi shi ƙin zuwa sallah mutum yana ji an kira sallah ba zai je masallaci ba idan mutum ya saba da wannan allah na kifa zuciyarsa ya ji gaba ɗaya ba ya san masalla cikin jami'a a hankali a hankali har a sa kyamar sallah a zuciyarsa har wata ma ya sallah da haka duk abin da allah ya farlanta shi ka guji ƙinsa sai kawo mana misali a nan da maganar jihadi lokacin yakin tabuka ai Allah madauki ya farlanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta duk mutumin da yake madina wajibi ya fita yakin tabuka kun san me ya faru ko a kisoshi da yawa dangane da wannan kuma sannan ka karanta suratul tauba juz'i mai yawa daga cikin ta akan wannan maganar yakin tabuka ne da yadda munafikai suka zauna suka ki tafiya Allah maɗaukaki ai a cikin wannan siyakin ya faɗa ya ce fa'in raja'aka Allah ila ta'ifatin min fasta'zanuka lil khuruji faƙul lan ta khuruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditun bil qu'udi awwala marratin faq'udu ma'al khalifi a haka yace musu ko in ka koma fa'in raja'aka Allah in Allah ya mai da kai ila ta'ifatin minhum zuwa ga wani yanki daga cikin su su ana nufin munafikai tunda su yakin magana munafikai ake yi fasta'zanuka lil khuruj sai suka nemi izinin za su fita tare da kai nan gaba in wani yakin ya taso suka ce za mu bi ka ya rasulullah faqul ka ce lan takhruju ma'iya abada har abada ba za ku sake fita tare da ni walan tuqatilu ma'iya aduwa sam-sam har abada ba za ku taɓa yaƙar wani abokin gaba tare da ni ba innakum raditu bil qu'udi ku kun yadda da zama a gida ku ki fita awwala marratin tun karan farko ashe barin fitan nan da kin zuwa jihadi a karan farko shi yasa aka yi musu wannan sai aka ce faq'udu ma al khalifi ku je ku ci gaba da zaman ku tare da waɗanda suka zauna suka ki fita yaƙi sune al khalifina waɗanda suka zauna ba su je yaƙi me ya ja musu wannan hukuncin saboda kin da suka yi a karan don haka duk aikin wajibi in kana kin yinsa kana zama ba ka yi to allah maɗauki zai juya maka abin kai ma ka kasa samun alheri a cikin duk abin da kake aikata don haka ka kula ya kai bawan allah ka nisanci duk abin da zai sanya ka ka bar wajibi ba ka yi musamman sallah harkar sallah tana da muhimmancin da duk inda aka ce an kira sallah wallahi ko me kake yi in kana son alherin duniya to ka rabu da shi ka taho gurin sallah ka zo ka samu jami'i sai ka ji zuciyarka ta yi daɗi in ku ka saba da ana kiran sallah ba ka yi ko sai da ka ga dama za ka yi to sai ga Allah juya maka wannan abu sai ya zama cewa sallar ma kana kyamata a hankali a hankali mutum ya zo ya kafar shi ma ya bar sallah Allah tsare to waɗannan laifuka guda biyu suna ga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye kuma su ne abin da ibn qayyim ya faɗa sakamakon in mutum yana kin abu kun ga wannan ayi bai bai saba da siyakin ayat da muke magana ba kafirci suka so sai Allah ya tabbatar da su akan kafirci suka mutu kuma ba su musulunta ba ai mun gane kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗin irin wannan a wurare da yawa dangane da su dai kafirai akan cewa kamar yadda faɗa wannan falan ma za huku a zaga Allah kulbun shi ma gashi mallan ya kawo mana haka nan Allah madauki ke faɗi cewa abin fi qulubihim maradun mi Allah ya fazadakumullahu maradun akwai cuta a zukatansu sai Allah ya kara musu wannan cutar shikenan sai zama ba za su samu waraka ba hakanan Allah subhanahu wataala yana cewa zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubi wannan yana nan akan munafikai a aya ta 3 suratul munafiqun amanu thumma kafaru to sai me ya faru fatubi ala qulubi shikenan sai aka kulle zuciyar da haka ba za su fahimci duk wata nasiha da duk wani wa'azi da za a yi musu ka kiyaye Allah ya ce ka yi abu ka ƙi in kana haka to a nan ne Allah SWT zai sa idan abun yi ma kanta a zuciya sai zama alheri ba zai shiga ba kwata-kwata a rufe bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu Allah ma dauke tsare to mu ci gaba da maganar da malamin rubuta sai ce fasayyi'atu su miyagun ayyuka yuntiju ba'daha ba'dan sashen suna haifar sashen kun gane wannan shi mummunan aiki wani daga cikinsa yana haifar wani in kana mummunan aiki to zai haifar maka wani mummunan aiki kana son kafirci sai Allah ya rufe zuciya har abada ba tuba kun ga ayyukan bala'i yanzu kana son saban Allah sai Allah ya sanya a duniya ba abin da kake sha'awa irin ka saba wa Allah haka Allah yake idan ka bari fa Allah ya rufe maka zuciya saboda ka kasa daina abin da ya hana ka wallahi ba karamin bala'i bane sai a juya sai ka samu abin da ake cewa intikas intikas shine ka koma upside down yadda da kake mustaqiman a miƙe kana tafiya da kafarka da balance sai Allah ya juya ka tafiya ta inda ba a tafiya ba a tafiya da ka sai zama cewa gaba daya inda shirya take ta yi dama kai kuma kayi hagu kuma duk inda za a kira ka ba za ka saurari kira to haka miyagun ayyuka suke shi sa mutum ya nisanci yawan saban Allah kana yawan saban Allah ku duba mutum da ya lakanci zina aikinsa zina to da wahala ya tuba Allah maɗauki yana makantar da shi kullum gani yake yana da lokaci zai tuba yayi wannan yau yayi wannan har ya zo yana alfahari tun yana yi a boye yana jin kunyar Allah yana jin kunyar mutane har ya zama za a ganshi kuru-kuru ma an san aikinsa kafin ya kawo wannan hutun baya ku gani kowa ya san tarihin da ba haka yake ba da a ɓoye yake la'alla sai dai shekaru a ɓoye yake sannan allah sai ya tona shi sai ya fito har al'umma su san cewa wani aikin su ke wani duk yana cikin ranar alaƙulu biyu allah tsari mu sai sai fassanyi ato yuntiju ba abu ha ba'da ya ce wa khususan musamman ma liman akdama alal kufri al'azim ga wanda ya tunkari ya aikata kafirci babba wata raka siratal mustaqim ya bar hanya madaidaiciya kuma sannan wa qad qamat alaihi alhujjatu bayan ku hujja ta bayyana gare shi wala shi yasa yake da hatsari akan malami ya bata batan malami ba kalmar masifa bace saboda shi jahili bai san menene ba kada shi ake yi shi kuma malami da hujja ya san abin daidai ne ya san abin da ba daidai ba kuma har yanzu in har ya bata bayan ilimi to ai da wahala wani wa'azi ya dawo da shi saboda duk wa'azin ya san shi ko ba haka bane jahili shine wanda in ya bata dama bai ji wa'azi ban ake masa wa'azi sai ya risina sai ya dawo ya koma daidai malami ko dama galibin wa'azi in dai malami karkatacce ne da wahala ya dauki wa'azi ya dora kansa duk wa'azin duniya sai sai a dama wannan da jahilai ake da waɗanda ba sani ake kuma ba cin nasara a rayuwarka irin duk wa'azin da ake wallahi ka dauka da kai ake in kana so ka ci nasara duk karatun da zaka ji na wani malamin daban wa'azin wani malami ka dauki laifin da yake faɗa wallahi ka dauka kai kake sai ka kana gyara amma daga ka dauki cewa da wasu ake ba da kai ba shikenan abin ya tsallake to haka malamai suke in malami ya bace ya karkace daga hanya to duk kiran da za a yi masa ba zai saboda shi yana ganin ya fi fahimta shi sama har wani zaka ji ana gaya masa sai ce to ai duk mun san wannan ko ba ka suke cewa ba in shi addin mun san wannan karka bata bakinka shi ya sani don haka ala ilmin yake hujja ta tsaya a kansa Allah ya tabbatar da mu akan shirya Allah ya kade mana hau kamar da bahaushe ke cewa ko sai ce wa qad qamat alayhi al-hujjatu wa waddaha Allahu lahu al-ayati wal barahin Allah ya bayyana masa ayoyi da hujjoji da burhani al-barahin jam'in burhan ana nufin da hujja فهذا هو الذي سعى في قطع أسباب رحمة ربه عنه wannan shine wanda yayi kokari wajen yanke sababin rahamar Allah daga kansa ko Allah rahamar sai mai yalwa ce kowa na samun rahamar Allah amma wanda ya san gaskiya ya take gaskiyar yake aiki da ita ya so ya aiki da barna to wannan shi da kansa ya dauki sababin yanke rahamar Allah da kansa ya yanke rahamar Allah daga kansa wa huwa alladhi sadda ala nafsihi babat taubati shine kun ga wannan bawon Allah cikin hikima yake so ya fassara mana watan aya lan tuqbala taubatuhum innan da yace la lam yuwaffaqu lit taubati ga yadda abin zai zama ba za su tuban ba dalilin kuma shine sun toshe kofar a ba su kofa su tuba ba neman tuban suke ba zaka wa huwa alladhi yace wa huwa alladhi sadda ala nafsihi babat tauba wannan shine wanda ya toshe wa kansa kofar tuba wali hada hasara dalala shi yasa Allah maduki a wannan aya ya takaita yayi hasr na dalal fi hada sinfi a wannan dangi cewa waɗannan su ne batattu saboda me batan su bai kasance ba sai bayan ganin hujja shi yasa kamar da ina jin da na ambata mana je ko cewa kafirin da bai musulunta ba da shi da kafirin da ya musulunta ya bar musulunci ba matsayinsu ɗaya ba je mu yi wannan zancen to wannan ayar da zuwa ake waɗanda kafaru shi ma ana nufin ba da imani ne su ma nau'i ne na masu ridda shi yasa ce mana masu ridda ake zance a nan su uku ne da wanda suka tuba da wanda ba za a karɓi tubansu ba da wanda suka mutu ba su tuban ba samsam don haka ashe su ma waɗannan masu ridda ne to masu ridda ne kuma suka mutu akan kafirci to su ne aka faɗi cewa ba za a karɓi komai daga gare su ba kuma Allah ba zai ba su taufiƙin ma su tuba ɗin ba a'a sorry wannan na biyu ne na biyu ake magana waɗanda Allah maɗaukaki ya ce ba zai karɓi tubansu ba waɗanda suke sun yi imani suka kafirta suka ƙara akan kafirci to Allah ce ba zai karɓi tubansu ba kuma sannan sai wa'ula'ika humud dallun waɗannan su ne batattu domin batacce babu irin batacce irin wanda ya san gaskiya sannan ya bata mun fahimci abu naka yankin riddaddu amma na biyu waɗanda Allah ba zai karɓi tubansu ba su ne waɗanda Allah sai ya keɓe su ya ce ko ula'ika humu dallun waɗannan su ne batattu ma'ana in kana neman batattu to ga su baka buƙatar ka sha wahala wajen neman su Allah sa an gane ai sai shi a wa ula'ika humu dallun وأي ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة للكوة والنبتاني ما في جرمة معنى أي باب بتا ما في جرمة إلم بتا واندا يبر حنيا على بصيرة بس إلمي يا سني يكي يا سني يتاكي الله يسألك يسا كلهم muna wannan zance za mu ce mu yi wa malamai nasiha mu ɗalibansu malami ya ji tsoron Allah ran da Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaye da shi a gabansa ya san abin da yake ba daidai ba kuma ya ci gaba da aikatawa ya ɗora kuma mutane akan abin da ba daidai ba mun ji hukunci idan mutum ya ɗora mutane akan ba daidai ba sawa'un ta gefe biyu ko kafirci ne ya yi ridda ko kuma bid'a ya ɓoye gaskiya mun karanta wani a suratu al-baqara ko innal ladina yaktumuna ma anzalna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu ko tawba wa bayyana sai wadanda suka tuba suka gyara kuma suka bayyana dan haka duk wanda ya koye gaskiya ba shi da tuba sai idan ya bayyana ya malamai ku ji tsoron Allah ku fito ku ga mutane gaskiya ku daina bari ana bauta wa ɗan adam ku fito ku gaya wa mutane gaskiya bautar Allah ita ce wajibi ba bautar ɗan adam ba bautar ɗan adam shirka ce sakamakonta kuma dawwama ne a wuta daɗin abin da ake samu na jin daɗi a zamanin yanzu a baka wani abu ka samu magoya baya a ce kana da ɗalibai da yawa wannan kada ya ruɗe ka babban abin da za ka tuno ran da Allah zai tsaye da kai malam wane ka san aya kaza ka san hadisi kaza ka san maganar malamai kaza akan cewa kada ai kaza amma ka ɗora mutane akai to ka ji tsoron wannan ranar in ka yi imani da ita in ku dama mutum a zuciya bai imani da ita ba shi kenan kuma zai haɗu da mai ita ko yana so ko baya so Allah tsari to babu bata a'zamu min dalali man taraka tariqa an basiratin wa ha'ula'i al-kafara yace waɗannan kafirai idastamaru ala kufrihim in suka doge akan kafircin su ila al-mamati har zuwa mutuwa ta'ayyana halakuhum wa shaqa'uhum al-abadi ya tabbata tilas shine ma'anar ta'ayyana ba wata kofa banda wannan ma'ana lalle ne sai sun halaka lalle ne sai sun tabe tabewa ta har abada shine shine shiga da kuma tabbata a wutar jahannama walam yanfa'hum shay'un babu wani abu da zai amfane su falau anfaqa ahaduhum to nan ya shiga fassarar aya ta uku ko sinfi na uku daga cikin waɗanda suka yi ridda suka kafirta suka dawwama a kafircin su har zuwa ƙarshen mutuwa ai har zuwa ƙarshen rayuwa suka mutu akan kafirci to lam yanfa'hum shay'an lam yanfa'hum shay'un babu wani abu da zai amfane su sannan sai sai falau anfaqa ahaduhum min al-ardi da shi ɗaya daga cikin su zai bada fansa shine ga shinan liyaftadi bihi dan ya bada fansa na zahab zahab shine zinari cikin duniya baki ɗaya ya miƙa ce ya Allah ga wannan a bani fansa min azabillahi daga azabar Allah ma nafa'ahu zalik wannan ba zai amfani shi ba waye mai wannan zancen ne ya jama'a Allah ne ba da ya san yau ya san gobe kuma ya san kiyamar da zai kira mutane su tsaya a gabansa da haka wallahi zancen nan babu tantama babu kokonto a cikinsa bal la ya zalu na fil azabil alim ba za su gushe ba suna cikin azaba mai raɗaɗi la shafi alau babu mai cetonsu saboda mai ba ana nufin ba a ceto ba amma su dai babu mai cetonsu akwai ceto annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto mala'iku za su ceto waliyai salihai za su ceto mutanen kirki za su ceto annabawa za su ceto amma Allah ne ke bada izinin wanda za a ceta ya zo ya ceton kuma shi zai zabi wanda za a ceta don haka duka mu nemi ceton mu abun Allah ba abun wanda muke so ya cece mutum a nan duniya za mu ce ya wani cece mu ba kun fahimci wannan abu ka kama Allah koyaushe to waɗannan in akwai ceto to ba su a ciki dan me me yasa ba za a ceci waɗannan ba saboda laifinsu me kafirci duk wanda ya mutu da kafirci to ba ceto babu saurarawa wajen azaba sai kuma dawwammamiyar azaba har abada babu yankewa in dai mutum ya mutu da kafirci wala nasir babu kuma mataimaki wanda zai ce dama ka zo mana za a iya saka a aljihu ka wuce haka ake gaya ma wasu kuma a rashin a batan basira da rashin basira sai mutane su yadda har a ce ga wani shehu ne wai Allah madaukaki ya karbi rayukan bayi ya tare hanya ya tare mala'ikan mutuwa ya kwace kutun da ake sa rayukan ya bashi ya fashe kowa ransa ya koma ko ba ku taba jin wannan ba yanzu wannan abin a gaya wannan ya cancanta masoya wannan mutumin har su rubuta wannan a littafi su ce daga cikin karamominsa wannan abu mutum ba zai ji kunya tsayawarsa ga gaban ubangiji ba wai ko ba a san ma mai mala'ikan ba ne tukuni mala'ika mala'ika fa waye mala'ika annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mala'ika jibrilu yadda ya ganshi fiffike 600 kowanne ya rufe sasannin horizon gaba daya baka ganin komai kuma wani irin wannan din guda daya daya daya har guda 600 tsakanin kunnansa zuwa kafada tafiyar shekara 700 to ku ga yamin ya tsawon hannun yake ya tsawon kafa ya shi kansa fiffikin ya yake wannan fa duk bayin Allah ne suna nan Allah ya aje kana nan dan mitsitsi in a kwatanta da girman waɗannan ko kiyashi bai kai a idan dan adam to amma ka kana wannan kafafa da kafirci mutum ya bada irin wannan zance zai tare mala'ika ya kwace kuttun rayukan mutane ya mai da mabiyansa duk su koma da rai irin wannan abun ya jama'a muna faɗarsa muna faɗa ne don babin tausayi ka tausaya ma kanka ka tausaya ma wanda aka faɗa wannan ka ta zancen ya fi ma alheri ka ce wannan ba zai yi ba gaskiya ba ne kuma ka bar wannan hanyar da ake faɗin irin wani abun ka koma hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai taɓe wa Allah karan tsaye akan irin maganarsa mu ƙarasa wannan wuri sai ce wala mughith babu kuma mai kawo maka agaji mughith babu gauthi babu wani waliyi da aka sa masa suna gauthi wanda yughithuka yu'inuka yunqidhuka min albala babu wanda ya isa wannan la mughith sannan kuma wala mujib babu mai baka kariya ya ce ya Allah wannan na wani adan na bashi mafaka babu babu wanda ya isa gaban ubangiji wannan abu shine wala mujib yunqidhuhum min azabillah wanda zai tsare su ya cire su daga azabar Allah fa ayyisu min kulli khairi sai suka yanke kauna suka fidda rai daga kowanne alheri wa jazamu suka yanke kat babu kokonto suka tabbatar alal kuludi cewa lalle za su dawwama ne adda'imi a cikin wuta dawwama kuma tabbatacciya har abada fil iqabi a cikin uquba was-sakhati da kuma fushin Allah subhanahu wataala ko sukht fa iyadan billahi min halihim muna roƙon Allah mu ya tsare mu daga hali irin nasu Allah subhanahu wataala muke roƙo ya tabbatar da mu a musulunci ya karbi rayuwar mu a musulunci kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa tsoron Allah da girman Allah ya zama shi ne sama da komai a zukatanmu duk wani wanda ba Allah ba mu ba shi matsayinsa in ya cancanta amma kar mu ba shi matsayin Allah Allah sun ta'ala tabbatar da mu a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi har zuwa ƙarshen rayuwa Allah ba mu ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik